أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا طيب وتنتقص hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ranar sha ɗaya ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bane fondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratun namli tun daga farkon surar Allah ya ba mu iko har mun zo aya na goma sha tara. Yau, insha Allah za mu tashi aya na ishirin daidai zuwa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya so, Allah ya taimaka mana. In jama'a ba su manta ba, a jiya mun fara labarin annabi Dawud alaihi salatu da ɗansa annabi Suleiman. Kuma mun ɗauko siyaƙin zancen runduna ta annabi Sulaiman lokacin da suka yi fitowa tare da runduna na aljannu da mutane da tsuntsaye tafiya ta kama hanya har lokacin da suka tinkaro mazaunin tururuwa har ta hangi yawansu take ba da umarni ga mabiyanta cewa su nemi waje su ɓoye don kadar annabi Suleiman da sojojinsa su taka su a cikin rashin sani. To tafiya ta ɗau tafiya an zo an kai bagiran da ana da buƙatar ruwa sai annabi Suleimana ya nemi injiniyoyi na ruwa wa'inda suke kula da wuraren ruwa sai aka nemi huda-huda don ya nuna musu inda ruwa suke. sai kuma ba a gan shi ba shi yasa sai Allah ya ba mu labarin yadda lamarin ya kasance nan za mu tashi wata faƙaɗa tsaira haka ne ko sai ya nemi tsuntsaye mana ya yi bincike a cikin tsuntsaye sai yake cewa faƙaɗa na arar huda-huda sai ce la arar huda-huda ban ga huda-huda ba tsuntsu ne daga cikin nau'i na tsuntsaye banga wurin bako yato ya yi wata faƙaɗa tsaye ko sai ya binciki tsuntsaye faƙaɗa mali ya da'arar huda-huda sai ce me yake gare ni da banga huda-huda ba ko me yasa banga huda-huda ba am kana min al-ghaibi na ko ya kasance daga cikin wa'inda ba sa nan ne mana ko yana daga cikin wa'inda suka yi giyabi daga cikin tsuntsaye jawabin nan bai yi ma'anar suleiman da daɗi ba sai yake cewa lau'aziban na ku wallahi sai na yanka shi inda lamu idan aka yi muƙarananta da fili mutari'i ya zo da nuna tauke da tsakila tana ba da ma'anar rantsuwa ne kamar abin ya yi ƙarfi sosai eh shi ne wallahi sai na azabtar da shi ma'ana ana ƙaddara rantsuwa zan yi masa azaba azaban shadidin zan masa azaba mai tsanani au la'adbahannahu ko in yanka shi aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin ko kuma ya zo min da hujja mai mabayyaniya shine sharadi ko dai in yi masa hukuban da naga ya dace ko in yanka shi a cinye naman shi ko ya kawo min dalili to haka ake so kada ya zamanto matakin kisa shine na farko a matakin kisa yana zuwa ne bayan duk wani mataki da ya kamata a ɗauka kun gane ko sannan idan mutum ya yi laifi kafin a zartar masa da hukunci sai an neme shi dalilin da ya sa ya kaza a ganin suleiman ya fusata kwarai amma sai ya ce cikin wa'in abubuwa sai in ba a same su ba ne sannan zai ɗauki matakin da zai ɗauka fama kata bayar bayin sai ya zauna ba da daɗewa ba ai da bisa bayar bayin mana ya ɗauki lokaci ba da daɗewa ba shi hudu-hudu kenan sai ya dawo faƙalar sai yake cewa a hattu bi ma lam tuhit bi na iyakance wuraren da baka iyakance mana na kai wurin da baka kai ba kai Suleiman na je inda baka leko ba waje ituka min saba na zo maka ne daga saba bi na bahin yaƙin da labari na gaskiya yake ce da annabi Suleiman na je inda baka je ba na gano abin da baka gano ba na zo maka da labari na gaskiya daga wani gari da ake ce da shi saba wata masarauta ce da ake mulki amma ba bisa tsari na addinin musulunci ba da shi ga shi ya je ya gano sai zo yake ba da labari ya ce da ya je saba'i inni wajattu mara'atan tamlikuhum na riski ko na tarar da mace ce take mulkinsu shi huda-huda shi yake ba da labari fa'uti ya min kulle shai an ba ta kowane irin nau'in abu ma'ana duk abun da zai ba ta gudunmowa a mulkinta duk abun da zai sa mulkinta ya ɗore to an ba ta shi kun fahimci Hausa kasa akwai wani mai mulki wasu abubuwa da yawa bai da su kuma yana bukatar su to ita a tsarin abin da zai gudanar da mulki Allah ce mun ba ta komai walaha arushun azim tana da gado mai girma tana da babban gado ma'ana gado na mulki tana da babban gado na mulki ta wannan matar da ya tarar da ita a garin saba yana daga cikin abubuwan da aka da'a mata da su a mulkin da take yi akwai gado na mulki to wannan gadon nan gado ne wanda ya kai gado inda har Allah yake siffanta shi da girma babban gado idan babba ya ce kazan nan babba ne to babba ne wala ha arshun azim shi annabi Suleiman haka ko da hudu yake ba shi labari daga cikin abin da take da shi akwai gado babba na mulki da an ce saman gadon nan take gudanar da al'amuranta na mulki duk umarni na ayi ko abu tana ba da su ne tana saman gadon nan amma sai ya faɗi abin da bai masa daɗi ba shi huda huda ya ce wajattuha na tarar da wannan mata wa ƙaumaha da mutanensa ya sujuduna da shams suna yin sujada ma rana rana suke bautawa kun ji abin da ya yi inkarin shi ankarar hudhudu shirk hudhudu ya yi inkarin wannan shirka da wannan matar take yi yake cewa jattuha wa qaumaha yasjuduna lishams na tarar da ita da mutanen da suna yin sujjada ga rana rana suke bautawa min dunillahi kuma bayan Allah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shedan ne ya riya musu wannan aiki nasu shi ya kawata musu shi suke ganin abin kwarai na suke yi amma ba abin kwarai bane fasaddahum an sabili shedan shine ya kange su daga hanya ta gaskiya hanya ta daidai ya hana su bin hanya ta daidai fahum la yahtaduna su ba su kasance suna shiryuwa ba zuwa ga hanya ta gaskiya sun kama hanya ta shirka suna aikata abin da Allah ba ya so Allah yasjudu lisham Allah yasjudu lillah sun ki su yi sujada ga Allah mana shedan ya hana su su yi sujada ga Allah subhanahu wataala alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard Allah subhanahu wataala shine wanda yake fitar da abun da ya koyu daga cikin sammai da ƙasai mana abin da ya ɓoye daga cikin sammai shine ruwan sama mana abubuwan da suke a cikin sammai a ɓoye na ruwan sama Allah shi yake matso su ya fito da su zuwa ga al'umma wal'ad da kuma abin da yake cikin ƙasa kamar tsirrai shukoki ƙarshen ta abu na ka baka san mi a cikin ƙasa ba sai in an yi ruwa sai ga abubuwan da a cikin ƙasa suna hitowa to kenan wanda yake saukar da ruwan sama ya fitar da tsirrai shi ne ya cancanta abauta masa ba rana ba rana da yake yin ta ne an kun gane ko sannan wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linu Allah shine wanda ya san abin da kuke koyewa da kuma abin da kuke bayyanawa munan duka ba ka iya cewa ga abin da wani ya koyi a cikin zuciyarsa amma Allah subhanahu wataala shine ya san abinda kowa yake koyewa kuma abinda ka bayyana idan kai ka manta shi amma Allah bai manta ba duk labarin da kai yau Allah yana sanar da shi yana yamma mai tama shi yana nan an yi recording din shi idan wanda yake da wannan kudura shi ya cancanta ya zama abin bauta ba wani abu ba Allah madaukakin sarki ya ce Allahu la ilaha illahu shi Allah ba abun bautawa da gaskiya sai dai shi rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi mai girma kamar yadda nisha ya muna ishara al'arshi shine gadon mulki na Allah cikin ayoyi na Allah wa'inda ake iya gani wa'inda ake sifan ake iya sifanta girman su ba wata halitta da ta yi girma al'arshi inda kujerar mulki na Allah yawanta ya mamaye samai da ƙasa wasu a kursiyu samawati wal ard kursiyun Allah kujerar mulki na Allah fadinta ya mamaye samai bakwai da ƙasa bakwai duka ta yi su girma to shi kuma kujerar mulki na Allah bai kai girman gadon mulki na Allah ba shi yasa Allah yake cewa rabbul arshil azim ubangiji an arshi mai girma kun gane abinda ayat take mana ishara da duniyar da abinda yake cikin ta da al'arshin da shine mafi girma to duk suna cikin mulki ne na Allah to bane rana to kenan shi ya cancanta a mai da abin bauta ba rana ba da yake yin ta ne an kai ala sai annabi sulaiman ya ce sanan zo za mu duba mu gani a zancenka kaga bai ce da hudu hudu ƙarya kaka yi ba bai ce kuma da gaske kake ba a sadaqta kayi gaskiya a magana da ka faɗa am kunta min al-kadhibina ko kuma ka kasance daga cikin waɗanda suke masu yin ƙarya nan malamai suka ce shine at-ta'akkudu min al-akhbari tabbatarwa game da labarai in sun ka zo maka duk sadda labari ya zama a matsayinka na shugaba haka ake son ka kasance ce ƙarya ne kuma kakka gazgata kai tsaye ka ce a saurara maka ka sa bincike ka tabbatar gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne an gane misali amma a wani tambaya annabi suleiman ya amince da huda-huda ko bai amince ba ya amince dan da za a aika wa an ka aika kenan wannan yana nuna annabi Sulaiman ya fi kusa da gazgata maganar huda-huda akan ƙaryata shi dan inda yana kusa da ƙaryata shi ne ba shi za a aika don kashi je shi wata dabara amma kasancewar ya amince masa sai ya aika shi da sako abin tambaya da aka aike shi da sako inda ya je ya dawo ya faɗo wata magana wa ya san ya je ko bai je ba eh annabi sallallahu alaihi wasallam ba sani ba sai dai Allah ya sanar da shi daga baya inda sadda wannan matar take can tana bauta wani Allah bai sani ba kudiba fa ya maliki duniya amma sadda yake sarkin duniyar akwai wata daula a duniya da bata san shi na yi ba sai daga baya ne dan Allah ya cakasa mulkin shi ya sanar da shi abin da ke faruwa can ta hanyar halittar da bata wuce a yanka ta ba a ci ko ba haka bane shi yasa ibn abbas wani yake ce da shi to me yasa a cikin tsuntsaye a rasa wanda za a cewa sai ya zo a samu ruwa sai dai huda huda tsuntsun da yara ke tarko su kama shi ko ba haka bane sai ce da su a'a idan ja alqadar amiyal basar ka yara ku bane in kaddara ta zo gani makancewa shi kai mana Allah ya kaddara zaka tsallaka mota ta buge ka to in kaddarar ta zo ba ka ganin motar kai ko haka bane mana lokacin da zai aikin na ya zo to magana a ce ina tsuntsu kaza ina kaza ba mu lokacin aikin shi ya zo aiki kawai zai Nabi Sulaimana ya ce da shi to babu lahi za mu duba mu gani da ka riƙa a riƙa wannan da kyau in labari ya zo ma ka yi bincike ka tabbatar ta'akkut tasabbut kun gane ko izhab bi kitabi hadha ka tafi da wannan littafi nawa ga littafi na kaje da shi idan kaje da shi fa alqih ilaihim ka jefa musu shi thumma tawalla anhum sai ka juya ka koma gefe daga gare su ka dan koma gefe ka dan kana sauraron su fanzur ma za yarjuuna ka gani da me za su mayar da wani magana za su mayar wani tanaji za su yi sai aka rubuta littafi ga abin da littafi ya kumsa za mu karanta aka tura shi ya je kai mata littafi sai allah maɗaukin sarki ya ce yanzu mu kaddara ga hudu-hudu nan ya tsaye da saƙon suleiman ko ƙalat sai matar ta ce ita sarauniyan ya ayyuhal mala' ya ku ɗan majalisa na mana manya masu matsayi a cikin mulki na inni ulkiya ilayya kitabun karim ni fa an jefo mana littahi mai karamci littahi mai matsayi mai daraja kun gane ko an ce ya kai hudu-hudu sai ya je ya tsaya kanta yana riƙe da littahi yana kallonta sanda take daga kai sama haka sai ya sako littafi dan ta ga wanda aka haihu kun gane ko shi ma tsuntsu ne mai hikima inda za a jefa za ta ga littafi yana iya zuwa ya jefo shi bata gani ba ko ba gaba ne idan ya jefo bata gani ba da ta ga littafin ta sa akwai abin mamaki to abin da ya yi mamaki ya zama tsuntsu ne an ka aiko ya kawo mata kuma ta gan shi shi yasa bai sake ba sai da ta gan shi sai ya sako mata shi to tana ganin wannan ta san tsuntsun aiko shi aka yi wanda ya aiko tsuntsu ya sa tsuntsu aiki to ka san kowa na iya sa aiki da ta tara mutanen ta ta ce musu ga abin da ya faru malamai suka ce mace ce mai kaifin hankali tana da zunufin tunani kaga sai da ta tara su gaba daya ta ce musu ga abin da ya faru sannan ta bude littafin za ta karanta musu sai ta ce da su shi fa wannan littafi ga abin da aka rubuta cikin sa innahu min sulaiman lalle littafin daga wurin sulaiman yake wa innahu kuma lalle shi littafin ga yadda abun da ya kumsa bismillahir rahmanir rahim da suna Allah bai rahama mai jin kai Allah ta'alu alayya kada ku yi min girman kai wa atunu muslimin wa atuni muslimin ku zo min kuna masu mi kauya shikenan an gama wasiƙa aga annabawa Allah duka suke ba sa dogon magana za a tattare maganganu gaba da ayi cikin kalma biyu uku shikenan kun gane misali ko da yanzu ya rage nasu kenan kaga littafin ya kumshi abubuwa guda guda hudu na farko kasu mai girman kai shine annahai anil ulu kakku yi min girman kai kun gane ko sannan na biyu annahai anil baqa'i fi shirk cikin bayanin akwai hani akan shirka su daina yin shirka dan ya ce su zo mai musulmi sa'annan kuma amarahum bidukhuli tahta ya umarce su su shigo ƙarshen mulkin sa yace ka komi girman kai fa komi kauya sannan ad'awatu ila islam ya kira su zuwa musulunci ku zo ku shiga musulunci a takaice kenan aka wasiƙoƙin manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yanzu ya wasiƙa bai bai dogon magana duk sarakunan da manzo yake tura ma wasiƙa za ka ga takaita zance ake da an faɗi magana biyu uku an ƙare hirkan lokacin da manzo zai aika masa da wasiƙa sai ce min Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ila hirqal azimin Rom assalamu ala man ittaba al-huda amma ba'du aslim taslim kin gane ko aslim taslim yutika Allahu al-ajra marratayn ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana haka kawai sai aka an ka tsaida ka mika waya za ka kubata in ka yi haka za ka samu lada biyu ladan ka zama kirista da kuma ladan ka rika musulunci sai aka tsaya duka wasiƙu na manzo sallallahu alaihi wasallam kadewa za ka takaitawa ake daga daga cikin usulubin waɗanda suka kware a magana ba sa cika magana magana kaɗan suke yi amma in za ka yi sharhin magana za ka duk abin da ake so na sako ta iyar da shi gonga annabi suleiman ga sakon da ya tura da shi zuwa ga wannan matar to mu ji me zai faru qalat tati ya ayyuhal mala ya ku yan fada na mana ya ku yan majalisa masu fadi aje aftuni fi amri ku ba ni shawara game da wannan al'amari na ba kun gane ko ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun ba zan yanke wani al'amari ba game da wannan abun da ya faru da ni sai in kun halarto mana sai kun halarto kun bani shawara ni ban yanke shawara kan kaina tashhadun ai tahdurun wa tushahidu ku zo ku shaida ku bani shawara kafin yanke hukunci kun gane mace ce ko amma me yasa mulkin ta ya dade ga alamu tana shawara duk da kai sai hankalinta in wani abu ya taso tana ba da shawara shi sa duk al'amari da za ka zama jagora in dai kana shawara kuma kana karɓar shawara to tahiyyar naka yana daɗewa amma in ka zama kai mutum ne wanda bai karɓar shawara kuma bai bayar da shawara to al'amarinka bai shi ka tafiya ko ina ba kaga ta ce sarauniya in ta ce kaza za a yi shi kenan amma sai ta tara mutanenta masu hankali daga ciki ta ce to ni ban yanke hukunci sai na ji shawara kowa da shawara in jiya to ga shawara da sun ka bayan ƙalu sai suka ce nahnu ulu kowa ko mu ma masu ƙarfi ne wa ulu ba'sin shadid kuma mu ma abuta tsananin yin yaƙi ne mun iya yaƙi amma dai wal amru ilayki al'amari yana hannunki ne fanzuri ma za ta amure ki duba ki gani me zaki umarce mu da shi a zahirin maganar su mazajen tana karkata da aje a gwada ƙarfi. Kun fahimci wasa? To, wadda ta neme ku shara ni annamu masu ƙarfi na, ni annamu masu mun iya yaƙi. Ai, ba ta wannan ta kira ku ba, inda tana da wannan sai ta ce, to ku shirya aje a kai mai farmaki. Amma tana son ta ciro wani abu. Ta ji tasu ko ba haka ba ne? Alat sai ta ce da su innal muluka kun ga saraki irin wa'inga sarkin da kaga zai aiko tsuntsu zuwa ga mutum irin wa'innan idan dakhalu qaryatan in suka shigo gari da ƙarfi afsaduha za su lalata gari kafin su saurare ku su rusa garin ku waja'alu a'izzata ahliha adillah za su kaskantar da manyan garin ma'ana masu ƙarfi da daraja za su kaskantar da su za su kama su mai da su bayi kazalika yaf'aluna haka suke aikata ku ku sani ba ne kaga mace ce sai ta ce musu kun ga wanga da yayi wanga sako ire-iren su suna da ƙarfin da duk wanda yace zai kara da su za su darkake shi su mai da shi bawa kenan batun ku masu ƙarfi ne ku bar shi a dai wata shawara amma ni ga ta shawara ku shi wa inni mursilatun ilaihim bi hadiya za a aika musu kyauta gane hadiya abinda mutum bai roƙa ba ka bashi shine kyau hadiya zan dauki wani abu in tura musu fanazaratun bima yarji'u al-mursalun sai in ga menene sakon da manzanni na za su dawo da shi kun gane salon amfani da dukiya don kama masu mulki ba yau aka fara tun da ƙasashe da yawa da ake bautar da su a ci nasara a kansu hanyar salo ne da dukiya haka al'umma duk mutane ta hanyar kuɗi za a fara neman kama su duk wanda ka gwada shi ta kuɗi bai kamu ba to yana da wahala ka kama shi annabi suleiman inda kuɗi na kamawa da birkisa ta sai shi da kuɗi mu na afirka ba haka ake mana ba sai a baka kuɗi a ce ta kai kaza a ba kuɗi a ce ta kai kashi ɗan uwanka ta kai juyin mulki ta kai kaza ta kai kaza ba da kuɗi ne ake amfani da shi ba a ba ku kuɗi a yi kaza a mai da mutanen ku bayi ci kaza a wannan salon mulki haka yake ba yanzu ne aka fara mata da yawa abin da yake kansu cikin da na sani ba amfani da kuɗi ba ta zo tana shahe-shahe ɗan ƙauyen banza mai zan yi da kai ya aika jika ɗari biyu ɗari uku gidansu wani shinkafa goma sai a ce wa za ka yi sa'a ai ba ba ƙauye na ba kaya da da abin yin sa'a ba shi ke kuɗi ya tsari ne Allah ka ba masu yawa masu albarka Allah ya ce falamma ja a sulaimana yayin da ɗan saƙon ita bilkisa ya zo gurin sulaimana ƙala na musulman sai ce a tumiduna ne bimani yanzu ni ni ne kuke baiwa kyautar dukiya fama ata ni Allah khairun mimma ata ai abun da Allah ya bani ya fi abun da ya ba ku bal antum bi hadiyatikum tafrahuna ku dai ku kun kasance game da kyautar da kuka bayar tafrahuna kuke kai kawo ma'ana kuke murna da shi kuna kai kawo game da wannan dukiya kun fahimci amsa ai tafrahu na in ruddat ilaikum ku ku farin ciki da kyautar ku in an ka maida muku abiku amma mu abin da Allah ya ba mu yafi abin da Allah ya ba ku bari mu alfahari da shi Annabi Sulaiman da yake kiyasta abin da Allah ya bashi kudi ne yake kiyasta mu al'ilmi wa nubuwa wal iman shi ne abinda yake gani ya yi abinda Allah ya basu don haka in Allah ya baka imani to kyautar imani ta yi kyautar duk wani abu da Allah zai baka duniya Allah ka taimake mu irje ilaihim Allah ya samu dace ka koma zuwa gare su da wannan sako shi ɗan saƙon bilkisa kenan waccan sarauniya ka koma ka gaya musu falanati yannahum bi junudin za mu zo musu da wasu irin sojoji rundina rundina na sojoji la qibala lahum biha ba su da damar da za su tunkare su ai la taqata lahum biha ba sa iya yaki da su za mu haɗa musu runduna ta sojojin sama masu aljanu su zama sojojin sama ga sojojin ƙasa ta wurin yaƙi ta san ko wanda ya da abokan faɗa aljannu kaga ku ko banza dai an ce wa mahaukaci wai mahaukaci ne yake son ya ƙone gari da za a taisi an kace to kan mu barwa ne shi samu garin da wata ce ce kun tuna ne to kaga kenan ko banza dai ka san shedani yadda yake ko bale an sa shi aiki ya ce da su irje ilayhim ka koma zuwa gare su fala na'ti yanahum bi junudin la qibla lahum biha zamu zai ke musu da sojojin da ba sa da ikon tinkara su fada da su wala nukhrijannahum minha kuma wallahi zamu fidda su daga cikin wannan gari adillatan suna masu kaskantuwa wahum sagiruna suna kuma wulakantattu mana suna cikin kaskanci da wulakanci haka za mu fitar da su kun gane ku sagirun bi ma'ana dalilun suna kaskantattu haka za mu fitar su ƙala sai annabi suleiman ya ce ya ayyuhan mala ya ku ‘yan fada na na kusa da shi masu ministoci misali kun gane ku ayyukum yatini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin cikin kuwa ne ne zai zo min da garanta kafin su zo wuri na suna masu yin musulunci suna masu ne kawai saboda in ta musulunta baya halasta ya taba dukiyanta inda ba ta cikin ta shiga musulunci kasan mutum ya musulunta ya karɓa la ilaha illallah baya halasta ka taba dukiyar shi ko ba haka bane to kafin su zo min sun miƙa wuya to wa zai zo min da garanta an fahimci hausa annabi suleiman zakiyi ne ya san ana son a yi wani abu tun da aka aiko da kuɗi ana son a juya shi ne akwai wani abu da inda duk mutum nema shi ka san yana son ya kama ka ne sai ce to yin haka ne kafin ku kama ni bari in kama ku to na biyu ya kai san tana da gado eh kun tuna baya ko ai dan leƙon asirin shi ya gaya masa tana da wani gado babba to a zo mai da gadon ikon ya tashi sannan abin za mu ƙara fahimta daga cikin abin da yake baiwa gwamnati ƙarfi na mulki daɗewa akan mulki cin nasara akan maƙiya ta samu ƙwararrun 'yan leƙon asiri agency kire in gwamnati tana da ƙwararri a ciki suna taimakawa wajen cin nasara a gwamnati saboda wasu labarai kafin jami'an tsaro su ba akwai sojoji ga sulaiman da ba ko babu amma suna da wanga labari ba su da labari agency kire ne ya kawo shi to da haka sojoji in ba su da ƙwararrun agency kire sai a cutar da su da haka gwamnati ta baiwa jami'an tsaro na farin kaya mahimmanci sosai suna taimakawa don tabbatuwar gwamnati ta tafiyar da ake so. yanzu annabi Sulemana ya yi wannan magana ƙala ifiritun minal jin sai ifiritun minal jin ya ce da shi malamai suka ce ifiritun minal jin ismul lishadidin ladi la yusabu wa la yunal ana suna ne na mai ƙarhin da ba ka iya kama shi ba ka iya cin nasara a gare shi shi ne za ka ga cikin aljanu an ce wannan ifiritu ne mana kangararre kenan to kenan akwai wani ƙarfa daga cikin aljannu kun gane misali ko cikin mutane ka ji an ce wannan ifiritu ne to akwai matsala kama shi ko ka kamai akwai wahala ka rike shi to akwai wani gagararre daga cikin aljannu wanda yake idan mun ka ɗauki asalin kalmar ifiritu malamai suka ce suna ne na mai ƙarfi wanda ba a iya cin nasara akan shi ba a iya kama shi to akwai irin su a cikin fadar annabi sulaimana sai ya tashi ya ce ana aci ka bihi qabla an taquma min maqamika sai ce da annabi sulaimana zan zo ma daga ran kafin ka tashi daga wurin zamanka wa inni alayhi laqawiyyun amin ni game da yin haka mai ƙarfi ne kuma amintacce mana zan ɗauko shi bai lalace ba lahiya kalau zan kawo shi cikin wannan lokaci an fahimci Hausa yanzu an samu mai aiki ko ba samu ba to cikin 'yan fadar akwai wani shi kuma zaune da ya ji wanga ya ce zan kawo ma- zan kawo shi kafin ka tashi daga gurin zaman ka sai ya ga in sai Suleimani ya gama zaman da yake ya tashi an dade shi zaman shi an hunshe shi inda malamai sun kiyasta in Suleimani ya fito yana ganawa a majalisa da mutane akan iya samu abin da yake tsawon awa biyu zuwa uku to shi wanga yana ganin ya yawa mana an fahimci hausa to yaya za a yi shi ga abin da ya ce ƙwalallari inda hu ilmu minar kitab sai wani wanda yana da ilimin littafi ya ce da sulaimana ana ati ka bihi ƙabla an yartar da ilaika tsarfuka ka ni zan zo ma da shi kafin ka bude ido ka game su wancan yajin kiri malamai suka ce الذي عنده علم الكتاب هو رجل عالم صالح nganiko wazirul suleiman wani mutum ne mutumin kirki ne mai ilimi ya san ismullahi al'azam yana cikin ma'aikatan suleiman amma sai da rana aiki ta taso aka san ko shi waye sai ce kai zaman ka bari mun zo da shi buɗe ido kafin ka game su mun kawo an ce sai karanta addu'ar da cikinta akwai ismullahi al'azam yana gama karantawa garin ya zaka yadda yake kenan jama'a duk gwamnati in kaga ta kahu ta yi abin kirki masu taimaka ma gwamnati na kusa da ita su an na kwarai in suka zama wofi lalatattu ba a dai yin komai an gane misali ko don haka kullum kuka ga mun dage gwamnatinmu Allah ya ba su mataimaka na gari Allah ya taimake su lalatattun Allah ya gyara su sai mun wuce inda aka yi tsammani kun gane misali ko kakkomi ya ba mu tsoro mu dai rike Allah duk wanda ya ce ya yi musu Allah ya ce yawa Allah ya ba mu mataimaka ma gwamnatinmu su zama na kirki za mu ci nasara a rayuwarmu kuma muna ganin alamu insha Allah na taimake mu to kun ji yadda an kai yace ana ati ka bihi zan zo maka da shi qabla an yartar da ilayka tsarfu kafin ganin kai hade da daya falamma ra'ahu mustaqirran indahu yayin da annabi Sulaiman ya ga garon tsaye a gurinsa qala hadha min fadli rabbi kaga bai alfari bace ai sai ni ina gani sai ƙara koma ma Allah ya ce wallahi wannan falala Allah ce ba ƙarhi na bane ba dabara bane kuma na san Allah ya haka ne li yabluwani dan ya jarrabe ni la ashkuru am akfur zan gode masa ko zan kafirce ma zan kafirce masa wa man shakara duk wanda ya godiya ma Allah fa inna ma yashkuru nafsihi yana gode wa kansa ne ma'ana amfanin godiyar yana dawo masa ne Allah ce da in shakartum la azidanna dan Allah ya ce in kun gode min zan ƙara muku sa'annan wa man kafara wanda Allah ya ma ni'ima ya kafirce masa bai gode masa ba fa inna rabbi ganiyun karim ubangiji na mawraci ne bai buƙatar sai ka gode masa godiyar ka ba ta amfana masa komai karimu kuma mai karanci ne yana iya baka ko baka gode masa ba inda duniya za ka ga wani duk wani shaidanci da za a yi na saba wa Allah yana ciki amma kuma sai Allah ya bashi kun gane bambancin duniya da lahira duniya ana ba na kirki shi sai ya gode ana ba na banza ya gode ya kuma ƙara masa sabanin lahira lahira ba a ba kowa sai wanda yake mutumin kirki ne Allah madaukin sarki ka samu kasance daga cikin masu godiya shi yasa malamai suka ce godiya lafazin ashkur lahu arkanun thalatha yana da rukunai guda uku na farko al-i'tiraf bin ni'mati bil batin ma'ana mutum a cikin zuciyarsa batinan yadda Allah ya masa ni'ima kun gane ko sa'annan nabi at-tahadduth biha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ma'ana ka faɗi a baki Allah ya ma ni'ima ka ce alhamdulillah Allah ya mana ni'ima mun gode masa sa'annan na uku istimaluha fi ma yurdillah kai amfani da ni'imar da Allah ya ma akan abin da zai yarda da Allah to wannan shine godiya kai da Allah ya ma ni'ima ka faɗi Allah ya ma ni'ima amma Allah yana son ai ma addini aiki kake baka gode wa Allah ba kun gane misali sannan kullum ina maimaita mana ni'imar Allah kan mu takaita ta akan kuɗi kadai kan mu takaita ta akan ƙarfi kadai kan mu ni'imomi suna nan da yawa in Allah ya baka tunani mai kyau gorewa Allah ni'ima ce ya amfani da tunaninka mai kyau kai ma addinin Allah aiki in Allah ya baka ƙarfi ya amfani da ƙarfin da Allah ya baka kai ma Allah aiki in Allah ya baka lahiya ya amfani da lahiyar da Allah ya baka kai ma Allah aiki mu daina ganin cewa wai sai in muna da kuɗi ne kaɗai za mu iya ma Allah aiki. Wani kuma ba mai kuɗi ba ne, amma yana da gudunmar da zai bai wa addini. Ina kowa sai ya debi inda zai iya. Sannan kakka yadda ka rena kanka, iyaka iyaka da ganin cewa to mu sai dai da Allah ya da mu ban da kaza ban da kaza. A'a, wannan da gare ka ka gode ma Allah da su sai kai ma Allah aiki da su. Mu sai Allah ya ƙara sauwaƙe maka. Ƙala sai Suleiman ya ce, Na kiro laha arshaha, ku canza mata garin nan nata, ku canza mai kala, na zo, mu gani cewa a ta hatari za ta iya gane shi ne, am ta kone minan ladina lahitarun, ko za ta kasance daga cikin wanda ba za su gane ba, saboda mace ce mai zurfin hankali. Kun gane ko? Sai gashi sun zo. Falamma ja'at lokacin da ita Bilkisa ta zo ila a haka da arshi haka ne gadon keke na mulki ƙala sai ta ce ka annahuhu ka dai ce shi kun gane ko? Allah samu dace nan da ta ce ka annahu kamar shi malamai suna ce ba istifami ne take bi shakkuna take yi laisar istifam bala shak ta ce hu kuma kamar dai shi ne mana yasduqu fi halatayn yana aiwa istifhami yana aiwa kamar ta duba daga farko kuma tace shi ne an gane ko ina ne muke Allah madaukakin sarki ya ba mu labari yace da ita wa utina ilma min qabliha an ba mu ilimi kafin ita wa kunna musulmi kuma mun kasance musulmi anan malaman suka ce waye wannan magana Sulaiman ne yi ta ko Bilkisa wa utina al-ilma da tace eh ka annahu ka ce dai shine garan ko sai wasu malamai suka ce ita ce ta ci gaba da magana tace wa utina al-ilma haka ne ko qablaha ma'ana ai an ba mu labari kafin ganin wannan rana game da irin wa'annan sarakuna saboda haka wa kunna musulmi ne yanzu wayan musulunta in an ɗauka magana ta bilkisa ce in kuma annabi suleiman ne ya magana wa uti na da ilmi qablaha Allah ya ba mu annabta da ilimi kafin ita bilkisan wa kunna musulmi ne kuma mun kasance musulmai wallahu a'lam ya min qabliha kafin zuwanta aka ne ko wa uci na ilmi min qabliha kafin zuwanta Allah ya saka lafiya wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah wannan abun nan da take bautawa koma bayan Allah shine ya kawar da ita kun gane ko ma kanat ta'budu min dunillah menene take bauta koma bayan Allah shine rana ranan nan da take bauta kuma bayan Allah shine ya kange ta daga karɓa addinin na Allah subhanahu wataala innaha kanat min qaumin kafirin ita dai ta kasance daga cikin mutane kafirai ne ila la ila lahad khulis sarh aka ce da ita ta shigo gidan mulki mun gane ko abinda aka ce da ita kenan malamai suka ce asar shi ne alƙasar gadon mulki ma'ana fada ta mulki aka ce ta shigo fada mulki na ne mulki falamma ra'athu yayin da ta kalli gaban gidan yayin da ta kalli gaban gidan hanyar da za a bi a shiga fada hasibat hulujjatan sai ta yi tsammanin kuluddufi ne an gane kuluddufi ramin da yake cike da ruwa sai ta aza ai ruwa ne ake shiga a je fada wa kashafat an saqiha sai ta ja abinta mayafinta ta jaye ƙaurinta don ka ta fada cikin ruwa gane ko ƙala sai ce da ita innahu sarhun mumarradun min qawari sai ce mata ai wannan fada guri ne wanda aka shaye shi da qawari kun gane qawari kwalba wadda take kamar ƙarhe kwalba ce ko ka kada ta ba ta fashewa yace ai ƙasan da aka zuba ruwa ne sai aka sa wannan kwalba aka shahe ruwan in ka zo tsafa tangaran na kwalba ba ma ka ganin kwalbar ruwan kake gani sai ga ta ta zama ba kauya da ta zo fada annabi Sulaiman sai aka ce kakki da mu ba ku duddufi ba ne tako sai ta tako ta shigo qalat da ta shiga fara ta ce rabbi ya ubangiji inni zalamtu nafsi na zalunci kaina wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin kuma na miƙa wuya aka ne ko? hmm? ai mun yi shi innahu sarhun ma'ana wannan ƙasar ne wannan gini ne ko katanga ko kuma fada mumarradun wanda aka shahe shi mulammas wanda aka shafe shi min kaware da kaware mun ce kaware shi ne kwalba wadda take da haske wadda akwai zinariya da menene a cikinta ka gane ko qalat sai tace rabbi ya ubangiji inni zalamtu nafsi Allah na zalunci kaina wa aslamtu ma sulaimana na mika wuya tare da annabi sulaimana lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin talikai sai gashi ta musulunta tare da annabi sulaiman to yake ce an kawo ismullahi al'azam ko mu kawo ko abin ne to ban rubuto addu'a da ya karanta ba kun gane ko in Allah kare in ban manta ba sai a tuna mai yanzu da shi yana tambaya wai game da huda huda yanzu ana iya yanka shi a ci ko ba a iya yanka shi ko ba haka bane manzo sallallahu alaihi wasallama naha an qatala arba'in min ad-dawab ya hana dabbobi hudu yace ka a kashe su النحلة والنملة والهدهد والسرد زما دا tururuwa da alhuda-huda da surar shi ma wani nau'i ne na tsuntsu wa'in ga akwai hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi hannu akan kashe su menene hikima Allah Allah an fahimci hausa ana cin shi ko ba a cin shi mutu ya kawo sai ya zo muka kaka za a yi zai ƙarshe amma dai abinda zai amsa da zai iya ba su a kenan an an fahimci amsa da ni bashi tambayar ta shine to hoda hoda yanzu ana iya cin shi to sai ni kawo mai hadisi da manzo ya ce dabbobi hudu manzo ya hana a kashe su daga ciki akwai alhuda huda akwai tururuwa akwai zuma wadan zuma akwai kuma wannan asurat shi ma nau'i ne na tsuntsu suna nan jinsi daban-daban to tsuntsun da an ka hana a kashe shi ka gan shi kana son kace me kamata ka yi hakura za ka yi ko kashe shi za ka yi to wallahu alam ga wata tambaya an ce bilkisa ta musulunta tare da annabi sulmanu ko ta yi aure ko ba ta yi aure ba da ta yi aure kuma ba ta aura kasan duk akwai wa'annan labarai ana kawo su an ce da ta musulunta ta aure annabi Sulaiman sun ci gaba da zama tare ko wannan babu hujja akai babu wani dalili ba wani dalili kawai ta musulunta ta ci gaba da rayuwa to gaban nan sun yi aure ba ta yi aure ba Allah bai gaya mana ba Allah ya samu lashi to a tsaye da wannan yanzu mun kai ƙarshen labarin annabi Sulaiman ko ba haka bane za mu je labarin annabi salihu da mutanensa samudawa kenan insha Allah nan za mu dakata